الشيطان الرجيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد يا إخوة الإسلام والإيمان ويا أحباب رسول الله ويا أيتها الوجوه النيرة الطيبة وأيكم خير تهية على وجه الأرض إطلاقا لأنها تهية من عند الله مباركة طيبة وهي قولنا دائما وأبدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan wana musulmi gashi Allah madaukakin sarki cikin ikonsa da ganin damarsa da horewarsa da yarjewarsa ya yi ikon nasa ya ga dama ya hore ya yarje mana zuwa daidai wannan lokaci da muka saba haduwa don karatun alkur'ani mai girma da fassara shi bisa hanyar magabata gwargwadon yadda ya sauƙaƙa da fatan ba manta ba jiya cikin yardar Allah a tafsirin da muke na littafin Allah alkur'ani mun zo ƙarshen suratul laili wanda yau cikin yardar Allah za mu fara da suratul duha haka ne ko za mu fara da wata sura suratu buha sai dai kar ku manta da tarihin yau yau rana ce ta biyu ga watan ramadana hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya daidai da sha tara ga watan shida a miladiyar isa ɗan maryam in abin ya inganta dubu biyu da goma sha biyar ina fata haka ne ko da sha biyar ba da sha shida ba wato yau za mu tashi wannan sura kuma farkon karatunmu dama mun faɗa za mu sace jaddadawa karatunmu na bin littafin Allah ne karatunmu na bin sunnar manzon Allah ne karatunmu na ƙaunar manzon Allah ne wanda duk ya san baya ƙaunar annabi to kada ma ya sako zuwa wannan gurin karatu dan zai ji abin da baya so wanda kuma yake son annabi to ya karkada kunnuwansa zai ji abin da zai faranta masa rai da fatan yan uwana ba manta ba wannan sura ta suratul duha malam yace suratul duha makiyya a makka ta sauka hiya ihda ashara aya aya goma sha ɗaya ce wa mawduha abdul imtinan allati an'ama Allah biha ala nabi sallallahu alaihi wa sallam abinda kake karantarwa zana da ƙidaya ni'imomin da Allah ya wa annabi wanda tsira da amincin Allah suka tabbata gare shi wato ni'imomin da aka yi masa su take lissafawa tana ƙidar tana ƙidar da za su bi zikr ba'd sifatihi zatiyya da ambatan wasu sifofi na annabi na yadda halittarsa take da yadda zatin sa yake al'uliya wa bina'i ahkami alaiha da yadda a gina hukuncin Allah akan wannan sifofi na annabi min ikrami wa daga cikin halayen annabi akwai girmama masu launi wa ahlul hajati da taimakon mabukata wa tahaddusu bi ni'matillah da kuma fadin ni'imar da Allah ya masa ba tare da ya boye ba walamma nazalat kabra kabbara sallallahu alaihi wa sallam akhiraha yayin da wannan aya ta sauka ko sura manzon Allah sai kabbara a ƙarshen ta yace Allahu akbar malam yace fa sunnat takbiru akhiruha وروي الأمر به في خاتمة كل سورة سيأكا سامر رواية بتكي نونا أنا إيه انكبرا قرشان قوة سورة لغا سيموت أنن أنا أنا سوروري يد أكي ينسو واتوهزوا سورة الناس كنن أشاء الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر أما إن متيت الله أكبر كوي يا إسا كنا دانيوا وانا سورة وكن جيدهم وللن أبن دا تكي كرنكاوا فبلمو جفاكم أبن دا الله madaukakin sarki ya kira mu da shi a farkonsa na'am na'am بسم الله الرحمن الرحيم نعم والدنيا نعم والليل إذا سهيا نعم tsayanan tsayanan tsayanan alaramma bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah ya ce wabbuha ina rantsewa da wallaha ba wace aka yi kita ko wallaha menene wallaha ne ko ga mun dan kada mu ce muna cewa wallaha ba san menene ba an tsiko kamar daga wani lokaci zuwa wani lokaci daga karfe takwas zuwa karfe goma sha ɗaya shine abduha amma in ya kai daga sha ɗaya zuwa sha biyu abduha'u sunansa ya sunansa abduha'u da hamza a ƙarshe ina fata an fahimta Allah ya ce wabbuha to kuka hikima irin ta ubangiji nan da hantsin aka rantse watan ko usur da makaranta da ya karanta a wata can kuma aka rantse da ni da alhijri a wata can aka rantse da la'asar ko wata nan ban Allah yana ikon ya rantse da komai abin da ya ga dama babu wani abu mai girma da daraja a gurin Allah ko akwai shi ko wanne yana da daraja dan halittarsa ne shi ya halitta kayan sa yana garin girman sa amma girman nasa ya kai na Allah to kai ne ba yadda ba sai ka rantse da wa man kana halihan falyahlil billahi aw liyasmut wanda dai zai rantse rantse da Allah ko ya shiru wannan shine Allah ya ce wallahi ina rantsewa da haƙi wallahi idza saja ina rantsewa da dare yayin da ya lullube da duhunsa wato anan wannan kalma ta wallaha din nan malaka huwa ba'un nahari hina tushriqu ash-shamsu lokacin da rana ta bullo wa hiya mu'annatha dhuha matace wato da larabci su lokacin hantsi mata ne in an ce shi a ce hantsi ce da larabci amma da hausa ba hantsi ne ya sa kita hantsi ne ka gidan kowa saboda shi namiji ne wahiya ma yuqalu irtafa'at ad-duha aka ce hantsi ta daga wa ma'anahu huwa ba'u muzakkar hakan in an dauka shi ne shi muzakkari ne amma an dauki lokacin da yanayin to mu'annas ne wa tasgiruhu duhaya in ana so a kayyata a kankanta shi sai ce duhaya dan hantsi fa idza mutiyat muddat idan an masa bata sai a ja shi wato duha kaman kala sha'ir yace ajaluha aqdun dhuha dhuha wa hiya tunasi zawaib sulami wato yana yaban wato raƙumin sa ne da ya kwanta kai yayi bacci yace ajaluha aqdu dhuha wato ki kunna mana lokacin hantsi mai tsanani wato daga 11 zuwa sama zuhan amma tun daga tun daga hantsi karami zaki dauka wa hiya tunasi zawaibu sulami wato tana jan wato giza wato ta abun nan tsani yake yasuba annaha nama ala iblin yana ta yayi bacci akan raƙuminsa fa akhadha buhan qabla an tablugha dhuha wato ya kama wannan raƙumi nasa da da hantsi kafin ta kai hantsi mai tsanani wa tabayyana bi hadha anna dhaha'u ba'da dhuha wannan yake nuna mana dhaha'u wato bayan hantsi kenan haqqun innahu la yatamada ila nusfil layli zai ta hazwa nusfin nahari sai kai karshen wuni fa bil hadith inna nabiy sallallahu alaihi wasallam aw anna nabiy an ce wa fil hadith jarum wa majrur kawar li mutu ashe inna ya fada cewa fa fil hadith inna nabiyya fa fil fa'u lil jawabi fil hadith jarum wa majrur khabar li mutu muqaddam inna mubtada muakhar muna fata an gane فمن حديثي يا فتوى حديثي إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة هنا هاجرة من ذا الله يا قولة مدينة لوكة هو لوكة يا قولة مدينة قد اشتد الضحاو لوكة هم إيا يقنني وكانت الشمس تزول لا لا تفضل كالكسيوة وأن يانون أن أشياء الضحى هنتي الضحاء واتو هنتي ميقنني wato dalilin saukar wannan aya akwai maganganu da dama daga bakin malamai dan darasin ya fito garau in mun ɗauka mun tafata ba gane dalilin ba ila sai ka danga ji malamai suna faɗi amma ba sa fiɗe mana shi daki daki dalili na farko akan dalilin saukarta cewa maza Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata gare shi an jefe shi da dutse da aka jefe da dutse ya tsasa ta mai tana jini fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam sai hal anti illa usbu'in dumiti wa fi sabilillahi ma laqiti ai ke ba wata aba wata yatsa ce kike yi jini kuma duk abin da ka samu kin har dan Allah ne wai sai aka saukar da wannan aya amma malami sun ce wannan dalilin malam ibnu kafir yana ganin mai rauni ne a fa ma kasa lailatin aw lailatin manzon Allah ya zauna dare daya ko kuma dare biyu kwana daya ko biyu salata layalin ko kuma kwanaki uku la yaqumu baya yin sallolin dare ka kar ku manta ku shi Allah ya ce masa min al-layli fa tahajjar bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuk Allah ya ce wa min al-layli cikin dare fa tahajjar bihi nafilatan laka kai tahajjuri da shi wannan alqur'ani nafilatan laka nafila ne a gare ka wannan nafila ƙari ce ƙari aka wa annabi dama nafila ma na ƙari shi annabi yayi sallah cikin dare wannan wajibi ne a kansa mu ne haƙƙin mu kuma sunna ce in mun yi rabiya in bamu mu shar'ubacin mu Allah ya yafe mana amma shi annabi sai yayi ina fata an gane ko to anan annabi ya zauna kwana biyu ko uku bai yi sallah ba ta cikin dare fa qalat imra'atun lahu ya muhammad sai wata mata ta ce ya muhammad ma ara shaytanaka illa qad tarakaka ba na ganin shaytan ɗinka din nan sai dai in ya kyale ka dan a wancan lokacin sun san waye Allah ba duk wanda yake zuwa gurin wani ko yake wato yake bada wani sako su sun dauka shedan ne wato ban shedan din ka raina ne ya kyale ka kwana biyu ba motsi sallalin daren ma an gajiya wato ya kyale ka ka huta kenan fa nazala sai wannan sura ta sauka wannan yana ɗaya daga cikin sababin nuzul in ji malamai na biyu riwaya din ibn sufyan fi sahih قد اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا يسمى رشل لافيا ولم يقل ليلتين او ثلاثه bai yi sallolin dare ba kwana ɗaya kwana biyu ko uku fa ja'a timratun qalat ya muhammad inni la arju an yakuna shaytanaka qad tarakaka sai fata ma nake Allah sa shaytan din kan nan da yake hana ka bacci ya barka yau da kwana biyu mun huta ba kai sallah ba wa hi riwayatin ma ara sahibaka illa abqata wata riwaya sai wanda yake sanya ka sallolin nan ya hana ka bacci yau yanzu dai ya dan yi jinkiri ko fa nazala sai wannan sura ta sauka mala yace wa hadha asahu wannan sababin nuzul shi yafi inganci akan na farko har yanzu bawwaba alaihi al-bukhari fi bab imam al-bukhari yayi babi a karkashin wannan yace tarakul qiyam lil maridi barin yin sallolin dare ga wanda ba shi da lafiya wa adkhala al-haditha li yatabayyana bi zalika wujub qiyam al-layl sai ka wannan hadisin dan ya nuna wato wajibin yin qiyam al-layl a hakkin annabi wa qad qaddamna qawl al-muhaqqiq fi sharh al-muzammil wato a suratul muzammil mala yace mun yi magana akan wannan an ba kuma ta ba a shekarar da ta wuce ina jin ba nan da tafsiri ba mun yi maganganu akan haƙƙin manzon Allah na sallolin dare inda Allah madaukakin sarki ya kira shi bayan ya samu damuwa wato ta samun wahayi daga wajen ubangiji mai nauyi wato hankalin manzon Allah ya tashi zazzabi ya lullube shi ya zo ya kudindina a cikin mayahi ya ce wa iyalinsa zan meloni zan meloni zan meloni sai Allah ce ya ayyuhal muzammil ya kai mai lulluba annabi sallallahu alaihi wasallam farkon wahayi kenan me Allah ya ce masa wannan laila ka tayi kai ta sallolin dare kada ka yi bacci illa qalilan sai kadan yaya baccin zai kasance yadda za ka yi bacci nutsuwa rabin dare za ka yi a wani ƙushi min hukalla ko ka rage kaɗan daga cikin rabin daren wato salloli za ka yi kai wannan ya nuna haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga yin salloli kuna sauraro na wato ya dinga yin sallolin dare wato kenan Allah ya bashi umarni a nan gurin to da wannan dalilin wato malam ya ce to sai aka wajasa manzon Allah wato aka saukar masa wato wannan wannan rikici da samu ko damuwa da ya samu bayan sallolin dare ya tayi salloli da waɗannan ayoyi ina fatan kun gane to bayan wannan mas'ala ta hudu a karkashin wannan jimalan alhadisu bi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaka manzo Allah yayi kukan warciyo fatarakal qiyama ya bar ya bayin sallolin dare sahihun wa zakarahu fihi wa hal anti illa usbu'in damiti wa fi sabilillahi ma laqiti wa anta hadithin yace saboda ya tsarki saboda ya tsaki na ciwo yace ke wata abaci in ba ya tsarki kai jini ba kuma abin da ka samu ba dan Allah bane zaki hana ni sallah saboda haka zan yi salloli na kenan malam yace wannan hadisin da aka kawo wala anti illa usbu in dabiti wa fi sabilillahi ma laqiti ghairu sahih bai inganta ba amma dai shahidi mai karfi annabi ya dauki wasu kwanaki biyu ko uku bai yi sallolin dare ba sai Allah ya saukar da wannan ayar falan yaqul laylatan aw laylatayn afaqabahu at-tirmidhi wal bukhari fi kitabayhima malam imam at-tirmidhi da Imam al-Bukhari wato su suka kawo wannan hadisin ko su kawo wannan hadisin ba ma kyale shi suka yi musamman wa hal anti illa usbu in damiti ba su kawo shi ba da imamu da bukari da imamu turmi saboda abinsu ba ta inganta ba amma kissar rashin yin salloli na kwana biyu zuwa uku ya inganta daga annabi saboda haka Allah ya saukar da wannan ayar yace ma wadda aka rabbuka ubangijinka bai kyale ta ba lokacin da aka fara waɗannan manganu na cewar an kyale annabi wane ne Allah yake cewa bai kyale shi ba nan gurin a ku gaya min dan yanzu akwai damuwa dan akwai wanda zai take wuyan annabi dan zuwa shehin sa shi ku Allah ne yace ma wadda aka rabbuka wa ma qala ubangijinka bai kyale ka bai biya maka baya ba Allah ne da kansa yake faɗin wannan bai kyale annabi ba bai biya masa baya ba kenan yana ne yana san annabinsa yana kaunar annabinsa ma wadda aka rabbuka wa ma qala sai ma ya kara ce walal akhiratu Allah ya ce walal akhiratu kuma lahira ita tafi laka gare ta min al da duniya ya annabi Allah ya maka irin wannan baiwa wato wannan sura suratul duha babbar sura ce babbar sura ce musamman akan musulmi ko a gurin musulmi da haƙƙin annabi imam ahmad ibn hanbal ya na'am Allah ya ce wadduha ina rantsuwa da lokacin wadduha lokacin da hantsi yi wallahi ina rantsuwa da dare yayin da ya lullube da duhunsa ma wadda aka rabbuka wa wani ta bai kale ta wa ma kala bai biya maka baya ba rawahu al-bukhari wa muslim wa tirmidhi wa an-nasa'i Imam al-Bukhari da Muslim da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah da Ibn Abi Hatim da Ibn Jarir min turuqin an al-Aswad ibn Qais an Jundab ko Ibn Abdullah al-Bajali thumma al-Aqali bihi wa fi riwayat Sufyan ibn Uyayna an al-Aswad ibn Qais سمع جندبا قال أبطاء جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ملائكة جبريل يا دني لتي وجن كسر وأنب ساقو صلى الله عليه وسلم نكاو وحي an dan samu jinkiri fa qala al mushrikuuna sai mushrikai suka dora cewa wadda'a muhammadar rabbuhu ubangijin muhammad ya rabu da muhammad kuma ubangijin sa ya kyale shi fa anzalallahu sai Allah sauka da wannan sura wadduha wal layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج وعمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا أبو أسامة حدثنا سفيان حدثنا أسود بن قيس أنه سمع جندبا يقول رمى رسول الله أو رمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر في أصبعه أنجهما بأن الله آيات أسد والأندوتي سيكا وتنكسر وهل أنت إلا أصبع دميتي wanda kun ji mala ya ce wannan kisa tana da wuri qala fa makasa lailatin aw salasa sai zauna tsawon dare ɗaya ko biyu ko uku baya sallolin dare da ya saba wanda kuma Allah ya ɗora masa shi ya zama yana yi wanda haƙƙin wajibi ne mu a gurin munafila shine sai wata mata ta ce wa annabi ina tsammanin shaidanin ka ya rabu da kai shi yasa ka samu kake hutawa sai Allah ya saukar da wannan aya wa siyaqu li abi sa'id inna hadhihi al-mar'a hiya ummu jamil wannan matar mai wannan ta'annufi mai gaya wa annabi cewa ina ganin shaidan ɗinka ya rabu da kai ita ce ummu jamil matar wa kenan matar abu lahab wadda Allah ya zarge ta a cikin alqur'ani yace tabbat yada na'am jira ka dan a sun ma yi kokari amma dai na roƙe su na shekaru su dinga ɗaukiya Allah sa su zo bari maimaita haka su dan dauke mana wuta a wannan lokacin in sun yi sun kace alqur'ani kuma da na ce a hada in bata da lasika a ya zo nan ya wani wato abin nan yan nefa muna jan hankalinku tare da roƙo ku daina katsa karatun alqur'ani wato idan mutum ya jero bayanai yana shirya su a jere yayin da wuta ta dauke kun cire mana tunanin da yake kanmu in kun yaka kun cutar da mutane saboda haka nefa ku daina ina fatan kun gane Allah ba ku ikon denawa kuma a bada Allah ba da ikon gyarawa to ummu jamil matar wa nake matar Abu Lahab ita ce mai wannan maganar ga Annabi sallallahu alaihi wasallam tace ma ara shaytanaka illa qad tarataka ba na tsammanin shaytan ɗinka sai dai ya barka in ba da ta ba shi kai ma ka samu ka huta wa qawluhu hadha al-kalam alladhi israt ala annahu mawzunun thabitun fi sahihayn yadda aka wanta wahal anti illa usbutun dabiti gashi a jere musa tsari na waka yace ya zo a cikin tabbatacciyar magana ingantacce amma a tsarin yadda dalilin saukar wannan ayoyin ko wannan surar to shi kuma ta nan ne bai inganta ba wato ingancinsa bai zamo daidai ba an samu wata rawa daga abdullahi ibn shaddad anna khadija qalat lin nabi sallallahu alaihi wasallam khadija matar annabi tace ma ara rabbuka illa qad qalata bana tsammani sai dai ubangijinka ila ya biya maka baya dan ka huta fa anzalallahu sai Allah ya saukar da wannan ayoyi da wannan surar gaba ɗayanta malam yace ibn ishaq sarkin tarihi malam ibn ishaq kun san shi ko duk abin da za a faɗa na tarihi ibn ishaq shine akan gaba yace wannan surar ita ce lokacin da za a sauko ta ko da malaika jibril ya kawo ta ya kawo ta akan halittar da Allah ya masa halittar sa ta malaika wanda yake mai girma wanda da ya sauko suka duniya fuffutansa ya toshe gefen gabas ya toshe ya toshe gefen yamma gaba da lokacin da ya sauko ruwaya mai cewa ya sauko da fuffuke dubu ko kuma ɗari shida ko ɗari shida ta gefen dama ɗari shida ta gefen hagu wasu kace ɗari uku ta gefen hagu ɗari uku ta gefen dama haka fufukansa kuma duk da wannan fufukan nasa wato inda ya dosa kafin kimsar ido ya kai inda ya kai wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fa kana qaba qawsaini aw adana yazo wa annabi gashi kamar tsirkiya da baka annabi yana kallon sa malaika jibril yace ra'aytu saddan lil ufuq na gashi ya toshe sassa gaba daya ta ko ina saduwa malaika jibril kake gani ya zo musu halittar da Allah ya masa to wannan sura ita ce malam ibnu ishaq yace hina tabadda lahu fi suratihi allati khalaqahu Allah alaiha wanda Allah ya nuna wa manzon Allah surar malaika jibril da aka halice shi akan ta wada na ilayhi wa tadalla mun habitan alayhi wa huwa bil abqa yana gurin da ake sa abqa fa auha ila abdihi ma auha yayi sako zuwa ga bawansa abin da ya so masa sako wato Allah kenan qala lahu hadhihi sura وضحى كألا تصدى ونصورة وضحى والعلي إذا سجد قال الأوفي عن ابن عباس لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقرآن أبطاء عنه جبريل أياما فتغير بذلك لو كتد القرآن يفعل سوكاد النبي سيأتفى موسي أنفانكي قرآن من سوكبا في من دعا الله يدعى أمن باب دادي ya ji rashin daɗi sai Allah ya saukar da wannan ma wadda aka rabbuka wa matsala ubangijin ta bai kyale kawai bai jiya maka baya ba wannan ruwaya an same ta da gurare da yawa Allah ce wallahi idza saja yadda dare ya dihi irin da irdun sa ay adhama ko kuma satana fa azlama wa adalhama qala mujahid wa qatada wa bahar wa ibn zaid wa ghayrihim wa zalika dalilun zahir ala qudrati khaliqi hadha wa hadha wannan yana nuna karfin iko na mahalicin kowa da komai wanda shine Allah da ya halicci irin wannan halitta tasa mai karfi da girma Allah ce wallahi idza basha a wata ayar ce dare na rantsi da dare yayin da ya lullube da duhunsa wannan hari idza tajalla na rantsi da wuni yayin da shi kuma ya haskaka wa qala ta'ala a wata ayar Allah ce faliqul isbahi wa ja'ala al-layla sakanan wa shamsa wal qamara husbana zalika taqdirul azimul alim shine mahalicin asuba wa ja'ala al-layla ay wa khalaqa al-layla shine ya halicci dare sakanan wajen huta wa shamsa wal qamara husbana da rana ko da kafin rana da wata suna gudana zalika taqdirul azizul alim wannan gudana ne ta mabuwayi wanda shine Allah al-alim mabuwayi masanin kowa da komai shine da kansa yake da yawa annabi ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ubangijin ka bai kale kan wajiya maka baya ba tunda Allah yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya bashi alqur'ani wanda ya girmama shi wanda ya sa ya kaura daga garin da yake kuma yace zai dawo da shi innal ladhi farada alayka alqur'ana laradduka ila ma'ad Allah yace innal ladhi farada alayka alqur'ana wannan da ya farlanta wannan alqur'ani a gare ka shine Allah laradduka ila ma'ad zai dawo da kai zuwa inda kake annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai kaura daga makka zuwa madina hankalinsa ya tashi wato baya san barin garin da aka haife shi baya san garin da yake dakin Allah yana ci kuma fatansa da burinsa a ce wannan dakin Kaaba nan ne alƙibla ta musulmi saboda haka ya juya ya tafi amma hankalinsa yana baya yana tunanin dakin Kaaba in ya tafi sai ya waigo sai Allah ya saukar masa da wannan aya innal ladhi farada alayka alqur'ana laradduka ila ma'ad wannan da ya saukar maka alqur'ani zai dawo da kai wato zuwa makomarka sai barin tambaye ku jama'a wani annabi ne ya ta annabi Muhammad a sai ku gaya mu da Allah yan Najeriya ku gaya mu yan Niger ku gaya mu yan Benin ku gaya mu yan Togo ku gaya mu yan Ghana ku gaya mu yan Cote d'Ivoire ku gaya mu yan Senegal ku gaya mu mutanen Inyas ku gaya mu sai ina ne Allah ya nuna wani annabi ya fa annabi Muhammad ku nuna mu ma sai ina ne babu shi wallahi kowane annabi in kana iya tunawa wato Allah madaukakin sarki yana kiransa da sunansa tun kurkur kowane annabi daga cikin annabawan Allah in kana iya tunawa wa iz qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnama nan annabi Ibrahim aka faɗa kakan annabawa wanda kowane annabi da kowane ma'adini so yake jingina kansa ga annabi Ibrahim amma na Allah ce ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasrani annabi Ibrahim bai zama yahudi ba bai zama nasara bai zama kirista ba an kira sunansa tun kurkur sai dai walakin walakin kana muslima
walakin sai dai shi kana ya san sai hanifan muslima wato musulmi ne kar ka manta wani guri Allah yana gaya mana kisar annabi Nuhu cewa nada Nuhu ibnahu wa kana fi ma'zilin wa nada Nuhu annabi Nuhu yayi kira kaga nan ma an kira sunan annabi Nuhu tun kurkur wa idh qala Musa li qaumi ya qaumi zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum nan an kira suna annab Musa tun kurkur a wani guri ce ya isa bin Maryama كذبت كذب أصحاب الأيكة المرسلين كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب إذ قال لهم شعيب تنكركر إذ قال لهم شعيب تنكركر ko an hada da wani abu to da Allah ku nuna min ina ne Allah ya kira yake ya Muhammadu a ku ga mu da Allah a ai ku makaranta ne ma da ta arama nan Muhammadu sai dai an kira Muhammadu a fara da wani abu Allah ce ma kana Muhammadun wane ne shi nabi ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum annabi muhammad bai zama uban ɗaya daga cikin mazajen ku ba walakin sai dai shi rasulullahi manzon Allah ne wa khataman nabiyyin kitamatin annabawa ne kafirai ma sai a ce shi ba manzo bane wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala kafirai suka ce kai ba manzo bane ya Muhammad Allah ya ce kullu ga ya musu ya Muhammad kafa billahi shahidan baini wa bainakum Allah ya ce zama shaida tsakanin ni da ku akan shi Allah Muhammad manzo Allah ne in ma baka gane wannan ba su kafiran wato da suka yi wannan maganganun suka ga alamun cewar abinda suka faɗa bai shiga ba cewa shi ba manzon Allah bane to sai kuma ƙarya irin yadda ake yi yanzu a ce kowa ya ce yana son annabi amma ka matsala hoton wani kuma annabi kake so sannan ka zuga wani ka farzanta ya kuma annabi kake so ka yi maulidin wani kuma annabi kake so duka waɗannan camouflage ne ba gaskiya ba ce camouflage ne gaskiya real ita ce tana gurin ahlus sunna masoya annabi masu kaunar annabi masu girmama annabi masu bin sunnar annabi masu kwana da tunanin annabi masu kare daraja annabi ba san gane ko to wadancan in sun zo wajen annabi abin da suke zuwa gurin annabi da suka ga cewa cewa ba manzo bane ba za ta shiga ba Allah ya isa shaida sai ce ha innaka la rasulullah ya kai manzo Allah ne ya Muhammad muna son Muhammad ya Muhammad amma abukar ba Muhammadin bane wa ake so wa ake so ha wa ake so wa ake so ko haka ba amma annabi Muhammad din ana faɗa a baki ne dan karkuki in mutum zai yi tarko a cikin ruwa yana son ya kama kifi yana son ya kama katon kifi ne yake kananan kifi yake kawo ya makala a cikin faza din ya jefa a ruwa yawa to in ba ce ana san annabi Muhammad ba za mu kamu yawa to in an ce ana san annabi Muhammad duk sai mu zo mu tattaru kowa yana san annabi Muhammad amma ku sani fa wasu wallahi yaudara su akai ba sani ba inda wasu sun san za a giggirba annabi ko za a ce za a take wayan annabi dan aje a kamo shehi ko aje gurin shehi wallahi ba za su ba wannan shehin ba suna nan ga annabi Muhammad na ba ku kissar shata bari in maimaita shata eh shata mawaki mun sauka a garin kullum na kan fara misali da shi da dan maraya Allah Allah ba shi lafiya ba shi da lafiya shata wannan watsar da yayi musamman ita nake yaban sa kai mun je garin na fatasku mun sauka gidan wani washi mai duri muna sauka da Sheikh Ismail Idris sai aka yi da ce kafin mu zo shata ya sauka ashe ranar waka za yi kuma aka sauke mu a falo ɗaya kuma a gida ɗaya shata yana ganin malam sai ya tattaro shimfiɗarsa da daddumarsa sai ya shimfiɗa inda mala yake ya gurfana kamar yadda gaddi yake gurfana a gaban alaramma ya ce na zo in yi gaisuwa ne shi ina jin labari sai ya sa fulatanci ya ce in yi hebirma ina jin labarin ta in yi hebirma yau kan rarama na abin nan ba ke fulatanci ba ku ya kuli yau kan na ganka a fili to haka ne ko ya ce yau kan na ganka a fili sai na gaya mala ya ce yau ga ta kiri kiri ina gani shi ke nan malai ce to shata sarkin waka ya ce duk waƙoƙinka suna bani sha'awa amma akwai waka ɗaya da kai ita ce nake ganin kuskure inda kake cewa dan sallah da salatul fati dan darajar kakar tijjani dan haka ne ko dan Allah mata ku yi aure sai ce ai Allah yana yi ne shi fa alal lima yurid ne ba a tilasta shi yi in kace idan darajar tijjani ka saba wa Allah in kace idan annabi Muhammad ma ka saba wa Allah sai ce to ya zan ce Allah ya gata mala yace yau fa sai ya sake gyara kafa ya sake zama yace wallahi darasi nake dauka madurin yace yace wallahi yau ba wasa yace daga yau kwana biyu sai na ji sai na ji karatu kuma karatun nan sai na sa shi a aiki malam ya masa wa'azi ya masa wa'azi yace to ya zan ce yace kace kana son annabi Muhammad wanda yake son annabi Muhammad ya tsaya da annabi Muhammad ba zai tabi ba a duniya ba zai tabi ba a lahira muna dawowa kafin sati biyu sai na ji a rediyon Kaduna ya tsaya ga babbar giya babbar mina ne yana ta duk wanda ya tsaya ga annabi Muhammadu wannan bai tabewa a duniya ko bai tabewa a lahira ina fatan kun gane to ya za ku tsaya kuma shata ya fi ku wayo ku tsaya shata ya fi ku wayo da da sauran sa annabi ina fatan ka gane ku ya tsaya ga annabi Muhammad kuma ku tsaya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina fatan kun gane saboda haka girman annabi Muhammad ya fi karfin a ce wani shehi in shehi ya kai miliyan sake shi za mu yi muhaura don mu ga annabi Muhammad mu gan shi ma kawai ina fatan ka gane wuyansa za mu sata wuyan shehi za mu sata ko girman shehi ko ko da shekh Abubakar Gumi ne dan kar ku ce shehu nan ku ne shekh Abubakar Gumi shekh Isma'il Idris Abubakar Siddiq Umar ibn al-Khattab Uthman ibn Affan Shehu Tijjani Abdul Qadir Jailani duk sake su zani mu ga annabi Muhammad ina fatan kun gane ko to waɗannan munafikai da suka zargi annabi suna so su nuna wato annabi ba kowa bane to shine kuma sai daga baya suka zo suna gaya annabi bisa ƙarya irin ta yaudaran nan ai mun shaida kai manzo ne na Allah Allah ya gaya mana a farkon wata sura nan a yi bismillah tukun ala ramadan abin ya tafi daidai ya yi daidai dan gari Allah ya ce za ga akar munafiquna yayin da munafikai suka zo maka qalu za su dora cewa na sha domin shaida innaka kai la rasulullah lalle kai manzo ne na Allah wani dalibi ya tambaye ni ya za ga na sha kuma a ce innaka dan dan ba za a ce annaba tunda kullum wato fi'ili ko inna in ta zo a matsayin mafa'ulun bihi ko ta zama a matsayin na'ibul fa'il ko na mai kama da wannan tana zuwa a matsayin masdar mu'awwal ko matsayin jari da majruri to ya gashi anan na shahadu ai kaga innaka kun a ce annaka ba a ta zuwa a matsayin mafa'ul bihi a'a sai ta ai ba'da al-qawl wa mashtuqa minhu idan kace qala qalu na shahadu innaka qalu na shahadu saboda qalu din ba'da al-qawl wa mashtuqa minhu in ka ce allazi sai ka ce inna in ka ce qala sai ka ce inna in ka ce hatta sai ka ce inna in ka ce haifu sai ka ce inna inda farko ma sai ka ce inna ina fata an gane ko nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la والله يعلم إنك لرسوله Allah ya shaida kuma ya sani cewa kai manzansa ne ya Muhammad sai dai kuma su munafikai والله يشهد إن المنافقين لكاذبون Allah ya ce wallahi ya sharu lalle Allah ya shaida kuma ya tabbata cewa innal munafiqina lalle su munafikai lakazibuna ƙarya suke yi da faɗin cewa sun yadda annabi Muhammad ne to ina fatan mutanen mu ne yanzu kada su zama wannan kada ku biyo waɗannan masu zagi masu zagin annabi ma sai za su tattake su wuce na ji manyan manyan malaman ɗariƙa kamar Shehu Ɗahiru Usman Bauchi ya fito ya ce wannan kafirai ne ba sa tare da su to saboda haka anan kaga kenan yana nuna mana ilimin da ake gaya mana na haƙiƙa daban su ma 'yan ɗariƙa ba su yarda da shi ba an ce akwai wani ilimi na hakika da ilimin shari'a mu masu ilimin shari'a mu ne masu ilimin Allah ya ce annabi ya ce eh wato ga ilimin alqur'ani ga ilimin hadisi ga ilimin sallah ga ilimin azumi ga ilimin rabon gado ga ilimin tauhidi mu ne masu ilimin shari'a su kuma suna da ilimin hakika ilimin hakika shine mutum ya zama Allah ma zai iya zamowa zai iya zamowa Allah zai iya hun kowa yana fatan ka gane ko to kaga kenan suna bayyana ma cewa suna bayyana ma cewa irin waɗannan ilmuka a kyale su a dawo ilimin shari'a ina fatan ka gane ko duk wanda bai dawo ilimin shari'a bai rudi Allah tsare mu qala abdullah ibn al-imam ahmad haddathana mansur ibn abi muzahim haddathana al-jarrah ibn fulayh an abi abd الرحمن an shabi an an-nu'man ibn bashir qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah wanda tsira da amincin Allah ka tabbata gare shi man lam yashkur lil qalila lam yashkur lil kathira wanda bai gode wa kadan ba zai gode wa da yawa ba in kai wa mutum alheri dan kadan bai gode ba to mai yawan ma kai ba zai gode ba wa man lam yashkur lil nasa lam yashkur lillah wanda bai gode wa mutane ba zai gode wa Allah ba wa tahaddathu bi ni'matillahi shukrun mutum ya ce Allah ya min ni'ima kaza ko ya sa tufafi mai kyau ko ya shiga gida mai kyau ko ya hawo mota mai kyau ko ya ci abinci mai kyau ko ya auri mata mai kyau duka wannan attahadu su ne masu layi ina fatan ka gane kada ka ce wai kai malami ne ga kuɗi amma za ka dinga jin tuwo miya kuka da wake ba za ka ci nama ba wai kai mai zuhudu ne ƙarya ce ba wani zuhudu zuhudu ba kai manzon Allah ba ina fatan ka gane ko manzon Allah cin nama yake koshi cin nama yake har mata ta ai kun san irin naman da manzon Allah ya fi so ko wani iri ne ma sani nama akwai kuma ina tabbata shine manzo Allah ya fito in aka kawo aka ce in manzo Allah ya yace ina ma yana yana murza sai ta sha mamaki kenan nema ce wannan ko ba nema ba saboda haka wani mutum ya tsaya da tsohuwar riga da tsoyin baki da goriya ta takaitai sai a wurwuci kafa da taushi wannan ba malinta ba ce a dawo a yi malinta ta gaskiya ina ba ta an gane a godewa Allah wal jama'atu rahmatun wal firqatu azab jama'a rahama ce a rarrabu wannan azaba ce wannan hadisi da cewa yana da rauni wa fi sahihaina an Anas an al-muhajirin qalu ya rasulullah zaba al-ansar bil ajr kulli sai suka ce ansara sun tafi da lada gaba daya fara ma ma da'awtumullah lahum wa sanaytum alaihim wato la ma da'awtumullah lahum wa asnaytum alaihim maza la tasamma haka nan bane mutar kuna musu addu'a ta alheri kuna musu fata na alheri to wannan ladan kuma za a raba da ku wa qala abu dar wannan yake nuna mana kenan ka yabi mutanen farko waɗanda suka wuce shi kuma alheri ne nan kuma ina yi wa yara haddi. waɗanda su sun yi karatu sun fahimci menene karatu amma burin su manya ba su yi karatu irin nasu ba saboda haka za su sa kafa su tattake kuskure ne wanda duk ya take wani sai an take shi ina fatan ka gane ko wanda duk ya nuna wani bai iya ba shi ma za a nuna bai iya ba kuma rashin nasa ko nunin da za a yi masa ya humo ne Allah tsare kamar yadda ibn malik yake sammai ko ya fa'i qatal ma'ani na kira littafi na wanda kowa ke kyawar mana kowa in yazo ce wa sammai ko ya fa'i qata fa'i qatal ma'ani ni kuma ta wata fi waccan da ake cewa ita ce muke kyawar mana ta wata linka waccan ta ta ga an tattace shi kenan saboda ka dalibai a nan gurin rena magabata ba naku bane amma kuma magabaci in yayi ba daidai ba ya saba qur'ani ko ya saba hadisi ko ya saba sunnar manzon Allah ko mutu ku bayyana mutane wannan bangaren aljarh wa ta'lil ne ina fata an gane ko a nuna mutane kuskuren mai kuskure wa wa qala abu dawud hadathana abdullah ibn al-jarrah hadathana jarir an al-amash ana abi sufyan an jabir an jabir an nabi sallallahu alaihi wasallam qala man abla bala'an fa zakarahu faqad shakara wanda duk ya jarra ya samu wata jarraba ta alheri sai ya faɗi wannan alherin ya gode wa Allah wa man katamahu faqad kafarahu wanda ya boye shi kuma ya kafirta shi kenan mutum ya bayyana ni'imar da Allah ya masa ma wato wani abu ne wanda yake mai kyawun gaske wanda ake bukata gurin ni da kai a shahid abinda muke so mu koro a nan gurin mu Allah ya mana baiwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani wanda za a ba mu fiye da shi ko akwai ma min al anbiya nabiyyun illa wa qad utiya mislu ma amana alaihi al bashar inna man ladhi utituhu qur'an babu wani annabi sai an bashi abin da mutane in sun gani za su yi imani akai in ji annabi yace ni abin da aka bani shine alqur'ani wato annabi yana alfahari da alkurani wanda ya rena annabi adidi ba wani abu ne yake nuna ba wa ya rena wanda ya rena alkurani wa ya rena ko ku lura da abu wanda yake zai take annabi Muhammad tare da tare da ni to saboda haka ku lura da wannan gefen saboda haka abinda nake jan hankalin mu kenan mu gane Allah yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ma wadda haka rabbuka wa ma qala wato Allah bai kyale ka bai biya maka baya ba sai ya ce walal akhiratu khairun laka min al'ula lahira ita tafi maka da wannan wato ta farkon lahira ita tafi maka gidan duniya Allah ne ya faɗi wannan a cikin littafinsa ai lima fiha min al-karamat laka saboda abin da aka tara ma da maka na karamomi wa ma khassaka bihi min al-fadila da abin da Allah ya kebance ka da shi na farla wal wasila wal maqam mahmud inda Allah ya ce asanya ba ka karamuka maqaman mahmuda wa shafa'atul kubra da ke so babba lokacin da kowa zai gaza yin ceto kowa zai yi ta kansa annabawan Allah kowa ta kansa yake in an za ce nafsi nafsi amma da an zo wajen annabi Muhammad sai ce ana laha ana laha ina shehi yake a lokacin saboda haka shehi baya nan annabi Muhammad ne mai ceto a wannan gurin na sha gaya muku bari mu maimaita a ce malam Ibrahim Ahmad ceto yake yi ranar tashi kyawa malam Abdullahi ceto yake malam Sani Ibrahim ko ba zan faɗi ɗaya sunan ba malam Sani Hussaini wato a ce yana ceto sani zafin kai sai na faɗa wai shi aka santa da a ce yana yin ceto to jama'a ceton nan ba zan same shi cikin sauƙi ba ba za ka bani ba malam ibrahim wai har yawa ba ma sani fa malam dan agaji kai ma ka bani za ka bani ba za ka ban ba kenan yawa ka ma riga ka bani to wallahi din naku tunda annabi muhammad yana yi na san na na ba na san naku na annabi Muhammad nake so ina fata an gane komai girman shehi kuma ba na san ceton sa na annabi nake so ina fatan kuma ne ko kamar yadda shata ce ni ina nan ga annabi Muhammad babbar giwa babbar lafo wanda ya rike shi bai tabiya a duniya ko bai tabiya a lahira ni ina nan ya kuma wannan wakar da dadi ko ni ina nan yawa mu muna nan saboda haka kai mai shehi sai ka ji karke shehi ka kuma muna nan tare da annabi Muhammad kai na a wannan kuma da bat ne wato abin nan Allah zai duk wanda yayi a ceton da Allah zai bai wasu bayi mutanen kirki sai ce to to ya yake wato mutane ba wai kai ne zaka nema ba mutum yayi abin kirki ya yake na alheri Allah ya tabbatar mana wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biiman alhaqana bihim dhurriyyatuhum wadanda suka yi imani suka yi ayyuka na kwarai sai zuriyarsu su ma suka bi su da imani za mu riskar da su da zuriyarsu a karkashin wannan annabi in ka rubuta cikin ibnu majah mujalladi na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli usman ibn affan yace usman ibn affan zai ceci dangin uwa dubu saba'in dangin uba dubu saba'in ranar tashin kiyama usman ibn affan ina ba su suke neman ceton ba a shi ne zai cece su ba su mutanen ne suke nema a cece su ba ka gane da abin yake in kai abin kirki ta hanyar ka ne za su samu ceton ba wai kai ne kake neman su cece ka ba har ka ce ka fi son ceton su kana misali yanzu ba za ka je gurin shugaban kaza Muhammadu Buhari ba sai ka bi ta gurin wani minista ko gurin wani famunan sakatare ko ka bi ta gurin wani SA sannan ya kai ka ko ba za ka je gurin gwamnan Filato ba Lalon sai ka bi gurin ta chief of staff ko deputy chief of staff da kifi ne naku kusa kusa sannan ya kai ka gurin gwamna ko ka bi gurin ba sakataren fati Bashir Musa Sati dan shi ne naku sannan sannan ya kai ka gurin wane ne gurin gwamna lalon to Allah ba haka ne yake ba shi ta idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun idza sa'alaka ibadi anni yayin da bayina suka tambaye ka ni suna tambayar ka wane ne ni yara mata take a kusa nake a nesa nake ka ga musu inni kare kusa nake ujibu da'wata da'i idza da'an ina ansa kiran mai kira yayin da ya kira ni abinda kawai nake nema fal yastajibu li wa li yu'minu bi sa an samu fi imani da ni in an yi wannan kare za ta samu ceton Allah ta je kusa da Allah saboda haka ba a yin wannan matsaniyar ko masajiyar ba a bi ta gurin babin nan sakataren fati ba a zuwa ta gurin chief of staff ko deputy chief of staff ba a zuwa ta gurin minista a gurin Allah da kai da ministan gaba daya wanda ya fi wanda ya fi tsoron Allah inna akramakum inda Allah shi kenan minista bai fi tsoron Allah ba ah, ba ruwan ba ruwan Allah da shi ministoci kenan malamai ko wani ya shehu nai ila hada sa Allah san sai da shi to to Allah ba ruwansa da mu ba ruwansa da mu sai in mun yi abin da yake in mun yi abin da yake da ruwansa da tsaki amma in ba mu yi ba ba ruwansa da mu saboda haka yi kokarin gyarawa Allah nan yana karzanta mana annabinsa yana nuna mana girman annabinsa yace ma wadda ya rabbuka wa ma qala wala al-akhiratu khairul laka min al-ula lahira ta huma ka duniya ad-dunya la'anna fiha istidadu lil-akhirah wato ita duniya daga nan ne ake tanadin lahira allati hiya al-maqsud al-a'zam wanda ita ce abin nema wanda ya fi kowanne girma sai Allah ce ga wani abu da zamu yi maka kuma har yanzu Allah ya ce wala sawfa yu'tika rabbuka da sannu ubangijin ka zai maka kyauta ko zai baka fil akhirah a lahira min al-khairat ata'an jazilan kyauta mai yawa fa tarba ka yadda da wannan kyautar fa qala wato in yayi maka wannan kyauta ya baka wannan matsayi ya baka wannan girma ya baka wannan daraja Allah ya ce basara ba za ka yadda da abin da Allah madaukakin idan yace la arada wa wahidin min ummati fil nar annabi yace ba zan yadda cikin masoya na guda daya ya zauna a wuta ba to annabi ba zai yadda cikin masoyansa guda daya ya zauna a wuta ba zai fitar da shi amma hadda mai tace masa wuya me ta ce wajen annabi zai je wajen shi baya ciki ko ba ba ka ciki da kaji jama'a sun ce ba ka ciki kuma ni ma na yadda ba ka ciki wanda yadda da kai ma baya ciki wanda yace abin da kai daidai ma baya ciki wanda yayi murna da abin da kai shi ma baya ciki wa hiya arja ayatun wannan ita ce aya mafi tsammani fi kitabillahi li ummati sallallahu alaihi wasallam wannan aya ta fi kubayo kowace aya sanya zato na al'umma annabi wajen ceto ilahuna jawabul qasami bi bi musabataini ba da manfiye wato an tabbatar da abubuwa guda biyu bayan kore abubuwa guda biyu can an ce ma wadda aka rabuka wa makala amma kuma aka ce walal akhiratu khairul laka min al ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fa tarda na can an kore abubuwa guda biyu in kun lura a tafsirin in ba ku sa hankali ba ba za ku gane ba bi musubitaini abubuwa guda biyu da aka tabbatar bi manfiyaini da wasu abubuwa kuma ba da manfiyaini bayan waɗanda a kore guda biyu an kore cewa wato ba a kyale ka ba a juya ma baya ba kuma ana tare da kai a kowane lokaci sannan kuma aka tabbatar wa annabi za a yi mar kyautar da har abada ba zai manta ba kuma zai yarda da wannan kyautar sai Allah ya fara gaya masa cewa Allah ya ce alam ya jirka shin bai same ta ba yatiman maraya ne kai istifhamu taqririn wato au wa wajadaka ya same ka yatiman maraya ne bi faqada abika qabla wiladatika bi sab'ati ashhur babanka ya rasu da wata bakwai kafin a haife ka wa tufiyat ummuka wa anta ibnu sitt sinin mahaifiyarka ta rasu kana dan shekara shida wa mata jadduka wa anta ibnu saman sinin kakanka ya rasu kana dan shekara takwas wato duka waɗannan da Allah ya tattaro ka ya kare ka wannan kakan naka wato sai kuma bayan ya rasu bafanka ya dauki ya dauki tarbiyarka shine Abu Talib babansa Ali ibn Abi Talib shine yake rantsuwa ya ce wallahi lan yasulu ilayka bi dambihim hatta wasada fi dafina fi turab dafina yace laula al malamata wal madammata yace la wajadtani samhan bi zaka mutiya yace wallahi lan yasulu ilayka bi dambihim duk taron kafiran nan gaba ɗaya suke son kashe annabi ba wanda zai iso gare ka sai na kare yace wa in ka kaza an iso gare ka hatta wasada fi turab dafina sai in an mun matashi da turbaya sannan a iso inda kake yace launar mulafatu wal masabbatu yace in ba dan zargi da kuma zambo da za a yi min ba la wajatta ni samhan bi zaka muti'a da ka sami ni tsananin zuwa na addini naka saboda ka abu talib bai musulunta ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai rufe ya roƙa masa aljanna ya ta roƙa sai shi la ilaha illallah kalma daya ya ga aljanna da ya ke koma gefe ɗaya yana kuka aka tambaye shi abu talib fi bahdahi jahannama abu talib yana nan a gefe gefen wutar jahannama ba zai shiga can ciki ba saboda taimakon da yawa addinin Allah taimakon da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka waɗannan kyaututtuka ne da Allah ya yi maka ya girmama ka waɗanda ba sa son ka suka rene ka kamar yadda aka reni fir'auna ko kamar yadda annabi Musa ya reni a gidan fir'auna aka ciyar da shi aka shayar da shi aka tufatar da shi aka tsora shi akan gadon mulki ya fito a dan dan masu mulki alhalin kuma annabin Allah kuma manzon Allah ina fatan an gane ko saboda haka yadda Allah ya je san abu haka yake kazancewa saboda haka kafin a yi zaben Najeriya mun sha ta tunani cewa kai hanya zaben nan zai yi dan azzaluman nan sun tara kuɗi kuma sun shirya matirci kuma sun shirya magudi kuma za su iya kashe kowa dama sun shirya har wani tsohon shugaba ya fada ya ce sai sun kashe mutum dubu ɗari hudu kafin a yi zaben Allah ne bai tare su sai sun kashe mutum dubu ɗari hudu amma Allah yana ijiyo yadda yake so shine Allah ya wata kalar da sai ya tukunsu ya sai musu turi ya musu jifan kulikulin kubra aka jefa da su duk rajin labarin su ma yana suke sun tafi sai wani lokaci roƙon da muke Allah ya sa wannan gwamnati ita kuma ta zo ta tsaya kan gaskiya ta yi aiki na gaskiya Allah ya taimake ta ta yi aikin da ya dace ta farfado da abin da ya gagara irin ɗauke wutar lantarki na ya zama mahota babu ina ruwan ruwan sha ya ishe mu falta a gyara daga nan zuwa Kaduna in zaka tafi da motarka in dai taya ta yi wata shida in ba sa ba sai ka sake taya ina fatan ka gane ko to saboda haka duk- kuma an cire kuɗin tun shekara goma sha shida ana cirewa daga shekara goma sha shida zuwa yau kuɗin da Najeriya ta samu tun da aka fa Najeriya ba ta taɓa samun kuɗi irin wannan ba amma kuma ba taɓa shan wahala irin wannan shekara goma sha shida ba ba asibiti ba hanya ba makarantu ba biyan malamai sannan eh ba security ga kashe mutane ga ɗaukar rayuka ga fashe-fashen bankuna kana gida baka tsira ba kana kan hanya baka tsira ba Allah ba waɗannan shugaban gyara wannan abu Allah ba su ikon gyarawa Allah ba su ikon murƙisa wannan wato wannan abubuwa mu- munana kuma mun yi murna da abin ya fito mana a Najeriya ba turo mana wani daga wata ƙasa aka ce shine zai zo ya gyara Najeriya ta koma kan adalci ba ai kun ga irin ƙasashe da suka rikice dan yanzu inda aka dosa ba kenan su waɗanda suke shugabancin nan sun yarda a yi ta rikici in ma ƙasar za ta lalace a turo wani daga wata ƙasa ya yi mulki kamar yadda aka tura iraki har yau ba zaman lafiya kamar yadda yanzu a siriya ake faɗa ba zaman lafiya kamar yadda a libya ake faɗa ba zaman lafiya somaliya ake faɗa ba zaman lafiya haka suka so wa najeriya shirin da ake sama da shekara ashirin da biyar an ba kuma ta wani wani kawai shugaban majalisar ɗinkin duniya ana kiransa bitrus bitrus gali ba yahudan misra ne yace shi ya in yayi ritaya in dai za a bashi dama inda zai zaba ya zauna a duniya Najeriya ne dan ya san Allah yana Najeriya daga kafiri ne Ya- ya- bai dauka Allah yana ko ina ba yace Allah yana Najeriya dan shirin da aka yi wa Rasha ta rushe daya an yi wa Najeriya goma sha biyar ba ta rushe ba saboda haka jama'a ku lura da waɗannan abubuwan mu yi kokarin gyara mu dunkule ba musamman wato mutanen da ake yaudara su mutanen arewa ce musulmi ba sa kaunar ku suna karya ku suna danne ku za su mai da ku musulmi wannan adalci ne ba so a yi sun sani cewa in Allah ya so musulmi waɗanda Allah ya daga haske imani a zuciyarsu zai wahala an samu matuta zalimai ba zan faɗi sunansu ba kuma kun san su waɗanda suka cuce ku suka yi mulki suka danna ƙasar suka cuci ƙasar suka sace kudin ƙasar suna nan kuma ana nana garin su to amma kuma Allah ya mana ɗaiɗaiku irin su Muhammadu Buhari mutanen Allah waɗanda za su fito da wannan ƙasa daga damuwa akwai su ina fata an gane ko to saboda haka ba a san wannan shi yasa ta kulla ake kulla shari iri iri ko sai an warga da Najeriya shi kansa Buhari ba za mu faɗa ba dan kada su koma wallahi akwai wani abu da na sani in na faɗa nan za ku sha mamaki amma yanzu duk duniya kowa ya zo ana son sa dole ce da roƙon Allahnku ku ƙara roƙon Allah ba mai son na Allah mai gaskiya sai Allah ba mai son na Allah mai gaskiya sai wa sai kuma bayin Allah mutanen Allah su suke son sa amma wanda ba su ba duk sharrin da za su yi. har yanzu fa suna nan suna kulle kulle ko a sanya da za a yi a ɓace wannan gwamnati in ba ka wani zai ɓata sunan mu za a ce da duk mun yi maguɗi mun yi zalunci za a ce ina kuɗin nefa yake ina kudin revenue na Najeriya yake ina kudin NNPC yake ina kudin da ake samu a university ina kuɗin da ake samu daga kamfanoni ina kuɗaɗen da ake samu daga local government ina kuɗaɗen da ake samu daga jihohi ina duk waɗannan abubuwan haida kuɗaɗen da ake samu daga custom ina kuɗaɗen da ake samu daga immigration ya Najeriya ta zama haka ya ba ai aiki ba to yanzu duk za a ce mu iya ba ku yi kokari in ma kashe shi za ku yi ku kashe shi a huta in ma dai yadda za a yi abin nan mulkin gara wani ya karɓa ya gyara mu ce ba shi bane amma yanzu abin ya lalata wallahi nan gari nan bari Allah taimake ka Muhammadu Buhari Allah taimake ka Allah taimake ka ya taimaki addininsa ya kare bayansa ya kare al'ummar Najeriya duk mai gaskiya sai ma aushin baje ne ba sai ma in za ta yi gaskiya da sauransu sulalan su Allah taimake ku ya dora ku akan daidai kuma ma Allah ya ba mu ikon yi muku addu'a da biyayya na ga lokaci yayi nisa nan ya kamata mu dasa aya amma akwai abu da ya kamata in sanar da ku wannan majalisi na mu albarka babban majalisi na tafsiri wanda nake gaya muku ina tabbatar muku yadda labari yake zo mun ban tabbata ba cewa akai a Najeriya babu wani majalisi babba wanda yake tare dan adam na tafsiri masu san alqur'ani da sunnar manzo Allah irin wannan majalisin na alqur'ani yadda na yadda naji ban tabbata ba an ce ba majalisin da yake tara jama'a masoya annabi irin wannan to idan ko haka ne akwai abubuwan da muke yanzu ku dubu Zaria dan dan shekaru nan da ne a Zaria mun taimaki marayu akalla dubu goma sha biyar a wannan yan shekaru amma a nan garin wani yace sun bugo sun bi wai a Zaria kawai amma a nan garin ba mu da sai wasu mutanen kirki wannan da ke aiki ne na Allah suka ja hankalin mu cewa don Allah a kafa kwamitin marayu mana sai muka ce to babu laifi amma za mu kafa kwamitin marayu amma da tije za mu sa akwai wani dattijo transporter ne mutumin kirki alhaji isa mangu wannan mutumin kirki a shi ba dai ya ci ba sai dai ya sa nasa a ci sai muka samu alhaji lawal hashim wanda ka bashi ajiya shekara goma in ka zo ita za a baka yadda ka bayar muka ce zama masa katare muka samu manya su alhaji adamu husaini su alhaji idris zakariya mai kasir su alhaji salisu na masafa da alhaji sani algadama da alhaji alisura muka ce waɗannan su zama su ne kwamitin marayu wanda yake jin zai iya wa maraya tufafi zai masa riga ku waɗanda kuke da marayu sai an yi interview an san maraya ne kuma an karɓi lambar gidanka da lambar gidan da yaron yake ko ubansa ko ko mai kula da shi sannan za a yi masa riga in Allah ya ba mu kuɗi sannan za a ba shi abincin sallah in Allah ya ba mu kuɗi yadda dan kowa yau da ranar sallah muna son yayan mu rayuwa su mun kafa kwamiti a ƙarƙashin waɗannan wanda yake da abin da zai iya bayarwa dan taimakon marayu daga naira ɗaya zuwa biliyan guda na naira ya zo ba waɗannan bayan Allah ya ba su za su yi wa marayu kuma za a dinga ba da sunayen marayu gare su fi lawal hashim shine sakatare zai dinga rubutawa da sunan maraya da unguwarsu da layinsu da lambar gidansu da lambar wayar wanda yake rike da shi wanda ranar sallah za a yi masa ko za a tara sun an samu to ga wani ya fara ba da naira ɗari ta marayu fi sabilillahi nisan ka riba ne amma ko wani ban fito da kuɗi ko da he na hika ga wani ya ba da ga wani ya ba da ɗari biyar na marayu yawa warkar a wuce ne ni kuma gashi na bada dubu biyu na marayu ga wani ya bada dubu ɗaya saboda haka wannan na marayu ne wato za a ba marayu za a yi musu riga in kana da maraya ka kawo nan kuma ba maraya kawai ba kana fakiri kana jin abin da muke faɗa ba ka da shi to ka zo ka ce ba ni da shi ka kawo kanka gurin waɗannan mutanen ina fatan Allah madaukakin sarki ya mana dace ubangiji ya sanya albarka manyan mutane kun ji masu dukiya kun ji masu zakka kun ji da garin Jos ana fitar da zakka amma yanzu daga baya abubuwan sun yi nauyi saboda haka ku ba da zakka ku ba da fi sabilillah don taimakon addinin Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh